الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungol karkada a birnin da magaram yau muna ladi bakwai ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha biyu ga wata na shidda shekara dubu biyu da goma sha shidda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da biyu ta suratul ma'ida idan sha Allah yau za mu dasa aya ta hamsin da uku ta wannan sura سورة المائدة بسم الله الرحمن محمد إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم nan bayan mun kare bayani akan munafukai ko hali daga cikin munafukai na mu'amala da kahurai wanda Allah ke musu kashe na abin da yasa suke raba kawa gudun ko ta kwana kenan ko da abu ya kai ya ci musulmi dama suna da wata alaka kyakkyawar alaka boye da da kafirai to wannan abin da suke ne Allah ke musu kashe imma Allah subhanahu wata'ala ya kawo da gudun shi karara Allah ya bada rinjaye ga musulmi akan kafirai karara da ba sauran wani abu daban ko ko Allah musu tonan asiri ya bayyanar da halin su karara kowa gane su su waye gari suna masu nadama game da munafuci da suke wannan magana ce ta kenan a irin wannan hali na bayyanar munafukai ashe ba masu imani ba da suna cikin al'umma masu imani ne lokacin da Allah ya bayyana su a shi ne wannan magana suka biyowa ba ta masu imani wa ya ƙulu lalzina amanu masu imani za su ce nan masu imani za su gaya mashashansu a gwada kun ga wa'in a ha'ulayi ga wasu wane wanda a ƙasamu billahi jihad aimanin wanda suke rantsuwa iyakar rantsuwa innahum la ma'akum suna tare da ku ashe kun ga ashe mu da hukai ne ba mutanen kware bane ba ashe ba su da imani nan kiran magana ce ta masu imani shashin su zuwa shashi ga su masu da'awar suna tare da ku ashe ga ta bayyana ashe ƙarya suke alhali suna muku rantsuwa iyakar rantsuwa su tattauta suke wannan abin ya bayyana a yiri cewa ashe ƙarya suke to na Allah ce haɓita da amalu nan malaman tafsiri na ce nan cikon magana ce ta masu imani na gaya ma 'yan wasu ta gasu da zuwa nan gashi da yau ta bayyana aikin ma da suka yi tare da mu na jihadi sallah sauransu aiki sun yi a banza aiki ya lalace don aiki ne ba imani ko ba cikon maganar Allah ce subhanahu wata'ala iya ba da labari game da matsayin wa'annan munafukai habidat a'malum aikin su ya lalace yan wa'ala kula halin mu doka cikon magana ce ta masu imani a magana ce istinafiya magana Allah ce ke ba labarin halin munafukai ala kula halin habitat a'malum aikin su ya lalace yamma saboda mi ai daman imani cikakke daga cikin sharaɗin karɓar aiki imani a ce ikhlasi da muwafaka to su daman babu ikhlasin a cikin aiki suna wuce bala ta karbuwa mun nan mu gaje ba mun ta bayyana a hili kenan aikin sun yi kasarar aiki domin rashin imani yana bata aiki na garin makai dan Allah bai karba Allah ce fa asbahu khafirin sun waye gari suna tababbu ba su ba nasara bangaren abin suke guri kuma a wajen Allah sun yi aikin banza ba samu ribar aikin da suka yi ba a duniya na yake alkhairi suka tare da masu imani ke sun waye gari ne zaɓaɓɓu mana masu asara marasa rabo yalla ci gaba
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعم Allah na kwantawa da masu imani hankali sha kakku damu ku sani cewa wannan addini nawa addinin Allah addini na Allah ne don haka duk wanda a cikinku ya yarda ya ja da baya duk wanda ya ja da baya daga cikinku an ji daga addinin musulunci da yake yi to kai ga yawa addini kai shewa fa so fa yatillahu bi qawli Allah zai kawo su daban su taimaki addini shi dan wa kalmar cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi iya karantar da kai ashe wannan addinin ana iya huta daga cikin shi tana ciki ka huta shi ne wa mahimmancin san tauhidi da hadarin shirka da hadarin cewa mutum ya san addini ana shiga ana huta sabanin wasu ke cikin rudun ai da ka kalmar shahada ka sallah ka azumi shikenan baiwa a ce maka wuri baiwa a ce a mushriki baka ka huta wannan rudu ne ba karami ba in ka dauka dukkan to magabata za ka da kayan sama musul ralid na a shafaka da iya suke sama za ka ana babi na musamman babu rida yan wame haɗari kana sallah kana azumi kai kuma da maɗan kawo wuri kenan abinda kake a banza kai mutum ke zai mutu a banza wanda ma wanda yake kawo wuri ne zai iya cewa ya san iya hange mutum ceto ba shi kuma wannan ɗan wanda ba cikin addini yake a masu ya bar addini iya ciki a baka a ganga cikin shi amma a hakika bai ciki huta shi ne ridda kenan ana iya ridda mutum yana addini musulunci iya cikin addini yana iya ridda kanan wani kullum muke magana abin da ake samu na matsala tsakanin ahlus sunna da yan dariƙa ko sauran yan bid'o'i mas'alar cewa wani kahuri ne wani dan bid'a ne su sukan rike ma'ana mabiyansu cewa ku rike wuta in dai kuna sallah kuna azumi baiwa a ce muka hurai ba ku a wurta ga usama kaza kaza da yace kaza ya annabi ya kawatarwa ya daga kalmar shahada sai su tsaya su yi shirka su su yi bid'a su yi koma su su suna nan musulmi a wajen su zai kira ayyuka ayyuru dam da ayyuru ya kira kowane shaidani ya kira wani malami akan biyan bukata wa iya ga cewa shi bai kahurta tun da iya sallah iya azumi dan wai shine matsala da muke ciki a yau na jahiltar addinin da yawa cikin al'umma suna tsammanin in dai kana sallah kana azumi shirka ba ta huta ka daga cikin addini sihiri bai huta ka daga cikin addini duk wani abu zaka yi na daba dabo kurin kai musulmi ne wannan babban kuskure ne yan uwa duk da muna magana ahlus sunna masu aqidar sunna a yi hattara wajen gauga wani jewawa na kafuri mai sa annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana cewa idan mutum biyu daya ya jewa ma daya kalmar kahuri kahurci annabi ta fakar ba biya hadu ma idan ka ce wanda ka kahuri ne wannan kalmar dole ba ta faduwa kasa in ma kanka in ma na kaudiwa kina wannan iya karantar da mu yin taka tsantsan wajen jewa kalma ta kahurci ka yanka bari ka tabbatar da abun haka ne ba wani ba wata shubuha ba komi to kai ko za ce maka wuri ne ka ce kai maka maka wuri saboda an kana sallah kana azumi ba haka bane mun karanta nasun qur'ani wa'anda suke sallah suke a ina ma a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzara sallah su je jihadi da su komai da su ake yi amma Allah ya tabbatar musu da kafirci a cikin qur'ani ai kisa sarna cikin tauba waɗanda suka ga izgili ga musulmi akan akan cikin yakin tabuka wanda Allah subhanahu wata'ala saukar da aya wani musulmi ya ji dabara ya zo ya ga annabi ga abin da su wanda ke cewa wayoyin masu katan ciki masu waye masu yawanci suna mata musulmi da annabi tare da su annabi ya Allah saukar da aya cewa wal in sa'altahum inda zaka musu tambaya kan wannan abin da suka hodi la yaqulan inna kunna nahudu wa nal'ab za su ce ai mu muna dan tattauna wai muna rage tafiya ne muna wasa ne Allah ta kula ga ya musu da suke da abin za su da gaba abin ba annabi kahin ya ga a saka da aye an akai abin amma Allah ta annabi tambaye su an ka tambaye su magana kaza ga irin jawabi da za su baka an saukar da qur'ani ba a tambaye su ba amma Allah subhanahu wataala ya ga manzon Allah an ka musu tambaya wannan tambaya ga irin jawabi da za su baka kuma haka aka saukar da aya manzon Allah ya kiraye su ya tambaye su irin yadda nasu qur'ani ya kawo haka suka ba manzon Allah amsa inna kunna naqulu wa nal'ab muna cikin tattaunawa muna rage tahiya ne muna dan wasa ne rage hanya haka suka ba da jawabi sai Allah ka ce manzon kulka ga musu abdullahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم yace yanzu da Allah ne za a yi wasa wasa wasa kun yi manzanna da Allah ne ake wasa ko ko da ayoyin Allah ko da manzan na Allah a wannan wanne ne abun wasa Allah ko ayoyin ko manzan Allah sai Allah ce kun ga ya musu masu wannan aiki la ta'tadiru ba a karɓar hamzarinku Allah ce ka ku kawo hamzarin komi na ƙarya ke Allah ce kada ka fartun ba a da imanin Allah ce kun ka hurta kuma Allah ya ce maka wani kafin da ce a ya ce bayan imanu nan kaga bayan imani Allah ya kahurta ka ce ba ka baka hurta kana shahada ka yi kana abu wannan kalma ce suka yi ta sukan manzon Allah da musulunci amma Allah tabbatar da eh kun kahurta bayan imaninku mai kawatar da su wata kalma ta kahurci ta sukan addini haka inda Allah subhanahu ke ke magana cewa wa hal bin billah billah ma qalu ala ce wal qad qalu kam kam ko Allah ce akan magana ta munafikai da su ma sai maganganu asalin abin da ya shahara wani cikin munafukai ana sallah ana sallah da komi da shi wanda ya zo ya yi kalma a yakin tabuka lokacin da ɗan shi ɗan agolan shi ya zo ya san mai dukiya ne baban shi mai dukiya ne amma ana kawo agaji hatta da mata suna wadda zobanya su bada don taimakon addinin Allah wani ya ɗauko matala ta kwanci iya nema ya sai da don ya samu gudun da ya ji halin da kowa ya kana shi amma sai ya ga julas a zamanin ko aka iya dukiya bai kama ko biye abuwa shi a hannun shi ma fahimci addini da kyau sai ya zo aka zo ce baba yace ina ga duk mutane suna kai suna kai gudunmuwa kai shiru ba kai komai baka shirin shirin komai yace kai yaro bi abin da Muhammad ke wadi in gaskiya da jiki ma yi ma hankali wannan kalma ta ma yaro girma tutulas ya ce kawai wata kalma mai girma ya ce wannan kalma ya ce in ɓoye ta na cutar da addinin Allah kuma in bayyana da ta nama tsoron asiri ya ce wala dulas ya ce duk duniya ba wani mai da yake da hannu na isani a kaina kamar kai don sun yawon shirke shi ba shirke shi milin washe hatta zuwa musulunci ko yawon shi ne ya ce kai ne ba wani mai girman kyautawa a hannun shi kamar kai dulas na ce wallahi wannan kalma da kawo da ina ɓoye na cikin addini ce wallahi ka shirya zan je in ba manzan labarin halinka zan ga manzan Allah halinka a nan yana ba Allah da manzan shi ashe munafiki ne ba sani munafiki ne in wannan akwai darasin mutum kullum dogara ga Allah kaka kuma kaka zama da mutum kan munahuci ka zama da wane ya bar hanya kan ƙarya yake dan mu'amala ka bar shi ku zama na iya hallake kana more shi kuna rayuwa kuma a lalle hallake ki ka kyale wannan mudahana ce haramun a musulunci yaro ce kurin wallahi zan in ga manzon Allah halin ke ciki wannan kadina ya yi asara uba don da ƙarshe an bata tabbas tabbas an bata yanzu annabi iya zauce ya rasulullah ga shi abin da ya wakana da ni da julas ya gama anan duk abin da aka yi a nan annabi ya cikin jama'a akwai sauran muna akwai sauran muna akwai kudin cikin jama'a suke a nan a gama akwai su cikin wani a cikin wani majalisar sauran munafukai abokan julas sai suka kun juwa ka ji yaro ko duk abin da aka mana kyautawa yau za ka rama da sharri kasa abin za ka ma julas kai sharri ka zo ka bayar azan aka bai can yaro annabi ce shaida fashe yaro ta hankali shi gashi sun mai tuhuma da ya zaki julas ba hujja yaro ta hankali shi sai kuma ga Allah Allah bari mu zakura Allah gaban mu domin an je an kira julas shi an kira julas ya zo cikin mutane julas kaji kaji abin da wani hudu ni wani ni abin da ka muke nan ni kaza kaza kaza yaro ya kiran bashi da wata madogara ga Allah kuwa yaro ya koma ga Allah ana nan kurin sai ga annabi ya canza zai shiga wahayi ana mai wahayi ke can bayan wahayi ya kwaranye kun sai bude kalma da cewa wa ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim kun ana kaddara wannan annabi kaddara aya kun jira kar kar kar kar kar kar kar karkarwa kai da ka tawo jiras karkarwa ta ya bayyana Allah ya ce suna rantsuwa da Allah ba su hadi ba wa halifuna billahi ma qalu Allah ce wa laqad qalu kalimatal kufr Allah ce hakika sun wada kalma ta kafirci wa kafaru ba'ad islamiyyin sun kafurta bayan musulunci ya muna magana mai cewa ba kafurta shi a sallah yazimi can Allah ce kada kafartum ba da imaniku ko nan ya ce wa kafaru ba da islamiyyin mai saura nasu qur'ani a wanda da wannan bawan Allah ya takaice dai julal hikima Allah wannan abin da ya wakana julas an mai tona asiri karara amma wannan abin da aka mai tona asiri sai zama to ma julas alkhairi a rayuwar shi sai ya gyara imanin shi ya zama mai imani na kwarai kuma yanzu sai ya san wannan yaro sama da da shi domin wannan yaron shi ya cece ni da cikin munafunci zai rayu kaga yaro ya dogara da Allah ya kama Allah ya hoda gaskiya amma ana a zahiri kamar zai illa ga rayuwar shi amma ashe ceto ne ga munawikin mutum babu shi kuma shi kuma ya gyara alaka shi da Allah haka da mai gidan shi uban mijin washi sai da kuma sai da kuma sai da Allah kenan wanda kacin jura ya gyara nan muna so ka menene kalmar cewa ashe mutum iya sallah iya azumi zai ya kahurta kan wani yaudare ka da cewa kana kana kana azumi ba kahurta ka shi ma menene zargin usama da aka yi usama wannan bawan allah ya yi kalma ta imani bayan ta aibi yi ba wani aiki wanda ya warware shi magana zazzagin usama ya kalmar imani yanzu ai bai gaba ya yi wani aikin da ya warware daga baya shi ne magana kenan zazzagin usama aka da zarge shi kenan ya kalmar shahada duk na daga baya ba wanda kaga alama ba haka bace ba ko wani shi zaka zarge shi amma kai ka kalmar shahada kai aiki da ya warware ta kai ta baka wuta hakinan abin mutum yana iya kafurta bayan imani nan sun ƙur'ani da sunna sun tabbatar musulmi na iya ridda yadda kasar mutum yana arwalla ta warware haka yake kalmar shahara ta warware ke ta warware da kanan a banza mutan kawo haka nan wajibi wa mai neman tsira gobe kiyama wajibi wallahi kan tauhidi wajibi mutum yana samun malaman sunna ya karanci tauhidi ka aje ka mutu kana kafirci baka sani ba kun ba ruwan Allah da ba ruwan a Allah ko manzo ko mi gashi nan ka je ka nema ka karanta kuran Allah ta yake mu kenan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ya kuma cikin imani duk wanda ya rida daga cikin ku ya bar addinin shi to san fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane wanda wannan yuhibbun wa yuhibbunahu shi Allah na san su su ma suna san Allah eh zai kana kwarai in ku kula da ce kuma kwalla kun kan ku kawa zai kawo da wasu daban da Allah alƙawari ne ya dauka na sai ya taimaki addinin shi هو الذي أرسل رسوله بالحق ودين الحق كو ليدله على دين كله ولو كان مشركون Allah shi ya aiko da wani manzo yace da addinin gaskiya da ya taim irin ja da wani addini kan dukkan addinai kenan wannan alƙawarin Allah ne addini ya tafi addini shi kenan amma ba a yi da kai za a yi amma ba kai ba da kai ba sai yi addini zai shiga sana sai da ai wanda kai kenan gwanda a yi da kai eh kanka ce zaka isa addini illa Allah ce zai kada wasu mutane wanda Allah na san su su suna san Allah sai yake faɗin daga cikin halinsu adillatin alal mu'mini mana mushi ashfaqatan mana mana cewa mushfiqina alaihim suna tausayawa masu imani amma a izzatin alal kafirin ba saurarawa ba sa ba sa sassabta makawuri ba sa kariya kaskanci ga kaburai ba ta abin ka ba ta ba ta kaskanta kaburai suna tausaya mu ɗan wasu musulmi na yan washi ne a fadar Allah subhanahu wata'ala na Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود لا ذلك مثلهم في التوراة إيش مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه فأعذره فتقده فتو على سوق يجب الكفار ko da gidan bin kufar ko yarjibu zaraba da gidan bin kufar nan da aka ce Allah ya siffanta wannan al'umma kahin manzon Allah ya zo tana a taura a rubuce a rubuta a cikin attaura ta yahudawa Allah ban labarin Muhammadu Rasulullah akwai da suna Muhammadu manzo ne na Allah wanda yake ci yake faɗin bayan ga halin amana masu imani da shi yake wallazi na ma'ahu wa'inda suke tare da shi al'umma farko sahabbai kenan yake ruwa ma'u bainahu ashiddar al-kufar suna masu tsanani ba sa saurara makawuri shida al-kufar yake ruhama ubainahum amma suna tausaya ma junansu suna tausayin junansu yace tarahum ruk'an sujadan zaka ga suna masu ruku'i da sujada nan an yabe su da yawan sallah yawan nafiloli da muka kawo muka muka ci farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna sallah da sahabbai har ta kawo suna kumbura siraye kashi biyu cikin dare barci kaɗan kare a sarki wani abu yawan ibada Allah musu yabo da yawan ibada yace yabtaguna fadala min Allah wa ridwana suna neman fadala ta Allah da yarda ta Allah masu imani kenan kullum suna neman fadala ta Allah da Allah ya yarda da su yadda simahun fi wujuhi min athar sujud sai Allah ce alamar su inda ake ganowa ta farko simahun alamar su yadda yi fi wujuhi a huskar su ake gane alamar wani al'umma wasu wa aka kai bayani wasu al'umma masu tausaya ma juna masu mi ruka'an sujadar kenan yawan sallah da suke sai aka ce alamar su ta gano su a huskar su tafi wujuhin kuma ya ƙara bayani min athar sujud daga gurbin sujadarsu yamma duk wani bayanin dalla-dalla da wanda suna kama kaman fasara a wasu sun ce ana ne hasken sallah ana ne yan wadoki duk wani tafsirin da ake yi na alama ganin wannan al'umma shi da Allah ya hudu halin su cikin aikin su rukan sujada kuma da yin da su bata timam ya ce fi wujuhin kuma ya ce min asar sujud kuma ya ce daga gurbin sujada karara wani tafsiri na daukar malamai su ce a ana niyan haske mutum mai ibada yana haske wasu kamar ma kutub ya kai daga suna bayanin a alama wannan ta gurbin wurin da suke ajiye goshi don sujada in wani tafsirai da Allah wanne ne yake zahiri da aya zahirin aya idan ka ce yau ana ne haske nawa mai sallah za ka samu wani jan ko mai shal ko jacob ya hi shi haske ko ko an kun ya hi shi haske ta bai zama ka baki ne haka ta haske muska ne zai wa ya zai in gane haske mummuni a huska ga wannan annurin ka wannan mai imani ne ha haula ki ake a huska in gane hasken mummuni ne da hasken mai da shawa da zama ko wari ne abu na sanin wada ta yi wata wannan tafsiri duk da malamai sun yi bayani amma a gaskiya wannan tafsirin alama yau yan uwa ka jarraba in dai mutum mai yawan nafi sallar da nafiloli ɗan kadi ba tabbata a goshe ba ce baki ba ko ya wani magana kan takarda amma wallahi za ka gano duk mai sallah ɗan goshi za ka gane da goshe shi za ka yi wani alama wani goshi yana kai kosa yana sujada tabbas to kuma shi zahirin qur'anin ta simam fi wujuhihim wuce min asar sujud kun wallahi kai sujada akan tafi mai tarshi inda ka sada sai an ga wannan alama goshin ka kuma alama dan wanda kowa zai gano wannan abin tun a cikin at-taurat da yake bayani wannan al'umma za a gano su ga irin aikin su za a gano alama a goshin su ta gurbin sujada to kenan a takaice abinda ake magana mutum da gangan kurin dan a ga huskarka da alama ka zautun kurgoshi wannan maka a banza amma har mutum an samu alama a wani aka zargin shi aka ce ma wani wuce ne har da suke malamu gajiya wani ga wani alama ta goshi ko muna hukai ne cin Allah bayan wani tafsirin cikin magabata cikin salaf cikin tafsirin kuma an gani a jikinsu an gani a huskarsu sun ji labarin safai yadda goshinsu yake kasance labarin safai da suke alamarsu wanda da ana magana mutum ya yi dan bana Allah wa dan Allah sani amma wannan to muna maganar wa'annan mutane kenan kaga a can cikin Allah ta wannan yace misalin su ne a cikin at-taura zalika misalun fi at-taura wannan misalin at-taura ma haka misalin wannan al'umma yake masu tausaya ma juna ne masu son juna ne da yawan ibada yace misalun fil injil yanzu mun ji yanwa misalin wannan al'umma muhammadiyya a cikin at-taura ko mutane ne masu san juna masu tsanani ga kawuri masu san juna masu yawan sallah suna neman yarda Allah da fadala ta Allah ga alama su agoshi ta gurbin sujada sai ce wannan shine misalin wannan al'umma a cikin at-taura ya ce misalin fil injil misalin su a cikin injil ya ce ka zar'in akhraj shata'ahu fa azarahu fastagala fastawa ala sukihi yurtu min furra da gizi min kuffar yace wannan misalin su a cikin injil wannan al'ummar muhammadiya yace kamar misalin kazar'in kamar wanda ya shi ya san shi baka hatsi ko dawa ka tsiro na hatsi ko dawa in lokacin da ya kullo zaga ya mutu bai da ƙarfi iya lagai lagai fastagala fastawa ya zo a hankali a hankali iya kari iya kari ya samu yan goyon baya da kara da kara ya gaji fastawa a rasuki ya gashi yanzu gobe da gobe da kaɗan kaɗan ya yi tsaya a kan karen shi yurjibu zura har yana burge manoma da gizibin kufar ƙarshe zai bakanta makahurai rai yurjibu zura ko da gizibin kufar nan na menene wa wannan al'umma farko in kan tarihinta manzan Allah a maka can wannan ya imani mace ce yaro ne bawa ne du'a fa'u dai masu rauni ko asali haka suka tashi a hankali suna yawa suna yawa suka bar gari a hankali sai ga 'yan wa'annan jama'a da ake tsangwama har ma suka huta a ɓoye suka bar garin maka a ɓoye ba don suna so ba a kan doli don sun bar maka bar a suna san maka suna san garin su har manzan Allah ma iya san garin maka bada shi ne koyin doli da manzan Allah da manzan Allah bayan ya fito daga maka ya yi juyo ya kalli maka ya ce ya maka ke ce mai soyuwar garin Allah a saman ƙasa kuma ke ma ke ce mai soyuwar garin da na yi so in ba da amurka da ba mu ta ba to na wuta har an yi hijira sahabbai su bilal suka yi yunkuri suka bege maka to shi zamu ga maka in ga mijin in ga ice kaza a ga dutse kaza suna bege kullum sun ce a maka idan mazan addu'a ya Allah ka sanya ka sanya wa sahabbaina san madina kamar san su ga makka Allah ka samu san madina da ke da abin so suna so na me yan uwa muna maganar cewa na da muke magana ta annabi ya bar makka dole a hankali suka je madina suka samu ƙarfi suka samu jama'a ga 'yan shekaru shekara ina ga takwas takwas korin kacal bayan hijira sai ga wa'annan masu rauni sun zo sun mamaye maka gaba ɗaya duk wani mai hudi a ji a maka maza da mata ga sanan a gaban manzon Allah da sabai in suka da masu yake ka sai daya kowa ya tsaka yaki ya ci su sun mai kauya me zan yi da ku mu fi tsammani dan ya gama ce a sai da ɗaya ɗaya in rawa ta a yanka ta ɗaya ɗaya duk abin da ke so amma ce ku ta yi kuna matsayin tsaya kowa da ne ba a raba kowa ba sai da kowa ba a ta kowa ta da yanci shi wannan musulunci kenan haka ya tashi da kaɗan da kaɗan haya kai wannan sunan Allah kai a cikin bayi muna magana yan uwa idan ka bar addinin Allah ma kanka kawa Allah ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai kawo su mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna Allah na san su suna san Allah azillatin 'alal mu'minin suna masu tausayawa masu imani a izzatin alal kafirin amma suna mata da karan hanci ga kawuri ma'ana ba sa kaskanci ga kawuri su ma suna daga da hanci kawuri ne wannan ya ce yujahidu na fi sabilillah kuma suna jihadi wajen neman ɗaukaka addinin Allah wala ya khafuna lawata la'in ba sa tsoron zargin mai zargi in wai yau kadi ba yau akwai da yawa cikin musulmi wai kuma ya ma suke su wada da su a wani wuri shayi suke haka kamar wani kaskanci a cikin ma musulmi ba ta kai ma bai ake suna jama'a ga da kamar wani ji yake wa iya kama akwai wani dan da kasa dan wa bai dacewa ga musulmi ya rika ganin beke ya rika kyamar fadin aqidar shi ko ya ganin kamar ba shi kaskantacce ha kai kai buwaya kai musulmi ne ni musulmi ne eh musulmi nake musulmi nake kuma aqida ta sunna kaga boye aqida ta ba kayan kaskanci bane ba ba kaskanci ba ta kaskanci ina tana wani ɗanwa wannan malam bashir na gana muna hira da shi ya gaya mun irin masala ce muke muna hira da shi yace wallahi abin da abin da ya bashi mamaki Amurka ya je Amurka ziyara kan musulmi kai ya ka shiga kaka boye abin ka ba kaskanci bane ba yace a takaice yace sun tayi arafa yace sun tayi arafa halala sun tayi arafa shi sai ya shiga irin shiga ta jalabiya ta musulunci abu sarra musulmi abu kan sarrafa suke suke mai hidima da shiga turuwar fetur wane ne za a dafar sai wata ke gada sun cikin a ta kalle shi su bai masu cikin mu sun ka burge mu shiga ta kashe wuce ta ce wuce la ba ta kun kun kun kala ana wuce ko ana wuce kan ko kunka ta wajen ta cikin wuce kuran kun ka mu la kun ka burge ba ka boye gwamnati ba sai wuce gudun ce bari bari sauce ta bace bace ban ta ban diba ta ta ban diba ko wuce ban diba ba wani alalame shi da a kun ta wuce dan bi boye ba yadda ke mutum yake sai zo kai wuce mun ce wallahi wuce kun wala wuce wallahi kun ka kabu ka burki wuce gudun babu cikin komai na kishi ɗayan ko ina arjimu ta yadda lalama ta yadda lalama ko ina kishi yace na biyu yace sun ta ziyara mai zan branch sun sai unguwa kan kajan ta aka ga zan flash kenan fada gwamnatin Amurka cha wallahi sai ga wani ya zo kun ya gara mota sai mu flash kurin sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar kira sallah mun ya sama cha wallahi muna ji ya kira sallah kaf ya kare ya sallah shi ya kare da dan kafin shi linke shiga mota take shi ya ce mun sake dawowa wani ungo ya ce wallahi wannan mutum muka sake ganin shi gani na biyu ya zo ya kira sallah ya sallah sai muka fita waje shi ko malam me duk garin nan ba mutala ce ta zo nan ya ce a in zo ku hada ka hurcin in ɗaga kalmar shahada shi da kuma gudu shi in zo ce a yi yanci na ina da yanci ko ta ma'ala ko ina Allah ce ce ina yabo ta ma'ala ko ce in zo in bayyana da kalmar kalmar tafi da gaban kalmar gidan gafurci gidan a wurin fadai
kuma ce yanci na yanci na ne bai zagin komai bai mashi abu ya kalle shi kuma gaban su ya kalle shi kina ta kace ba a san musulmi ya zamanto mai kariya mai tsoro ana kana kaman kai wani cikin kaskanci kake a musulunci izza ne abun abun go kamar Allah godiya yayi ka bawa yake musulmi ka gode ma Allah abin da ban da ga fara kai ka alfari kake alfari da shi da abun mai kare kon shi mai kare kon shi islam kai musulmi na lama muwafaqa kana ka musulunci yace to wannan Allah iya yabo irin wani mutanen wanda ba sa tsoron zargin mai zargi wala ka wala ka da mutala'in ba ka tsoron zargi mai zargi sai ta zalika fadlullah samun wannan hali taimakon addinin Allah kamawa cikin taimakon addinin Allah rashin zargin tsoron zargin mai zargi wata fadala ce ta musamman daga Allah yuti mai sha iya ba wanda yake so Allah ba mu ta wallahi wasi'un alim Allah yana da yalwal ilimi Allah iya masani ne kan komai ya Allah ce إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladheena amanu can bayan mun yi bayani mun ji yanda Allah subhanahu wata'ala ya mana kashe kan murriki yahudawa da nasaru masoya ya mana kashe dokan su masoya har yace wanda ya jibince su wa man tawallahu minkum fa innahu minhum wanda ma ya soyayya da su da aka hana shi iya tare da su Allah kenan ya hana mu dokan su masoya sai ana yake cewa kuma innama waliyukumullah ku masu imani sai Allah ya hasare ya kayyade muku ga irin wanda za ku yi soyayya da su Allah ya da iyakance ga an muku limit an iyakance innama waliyukumullah ku masu imani wanda yake waliyin ku kurin wanda za ku yi soyayya da shi Allah ne kuma wa rasulu da manzonin shi wallazina amanu da masu imani wannan su ne kurin za ka ɗauka masoya duk da an san wannan maratacin mataki-mataki ne ba a gama san Allah da manzan shi da san zaidu ko amar ko iliyas an sani Allah da manzan su ne a gaba su ne ƙololuwa takwan wani ya biyo baya kuma shi ma za ka so wani dalilin alaƙa shi da Allah da manzan da ana san wani don imanin shi da Allah da manzan Allah almin alakar su kenan kenan wa'annan su ne aka baka dama ka yi soyayya gare su Allah da manzan shi da masu imani kenan nan masu imani su ne abin soyayyarka ba wani ba sai Allah ke gaya mai wani hali daga cikin halin wa'annan masu imani wanda ake magana kansu ya ce allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa muraki'un wa'anda suna tsaye da sallah kage na ce in sallah ba ko sallah ba tsaye da sallah suna tsaye da sallah suna ba da zakka da dukiyarsu suna nan an ce murakiun sunan huwa murakiun ana ne ne suna cikin ruku'in suke ba da zakka da a kowane asar da yazo wanda ibnu kasir ya ce bai da tushe bai da inganci wasu na cewa wannan aya ta sabu ko kan sayyidina ali a wannan shine iya sallah almajiri ya nemi bara iya iya ruku ya dauko ya meka mishi da shi ake ni wanda suke sallah suna ba zakka suna ba zakka a cikin ruku'i sai mun ga suka ce kenan an haka ne kenan yanzu ba da zakka sai mu kuma ba da zakka eh mu har sallah mun yi ruku ya mu du meka meka ita ba haka ba kalmar ruku iya daukan alqudu alqushu cikin ma'anar shi cewa imma faɗi daga cikin halin aiki daga cikin aikin sallah rukuni ko kuwa suna tsaye da sallah suna tsaye da suna ba da zakka suna masu kaskantar da kai babu girman kai wallahi ala yace wa man yadda wallahu Allah wa rasuluhu walladina amanu yanzu mun ji Allah subhanahu wataala ya iyakance mana wanda yake wajibi mu yi soyayya da su Allah da manzon shi da masu imani to a nan kuma ya shiga mana sakamakon yin haka
yace wa man yatawalla Allah wa rasulahu wanda zina amanu wajin wanda ya soyayya ga Allah kenan soyayya shi bata zama to ba kan kawurai Allah ne da manzon shi da masu imani ce to yace fa inna hizballahi humul ghalibun wannan iya daga cikin kungiya ɗan kungiyar Allah iya cikin kungiyar Allah ɗan ɗan kungiyar Allah su kuma ƙungiyar Allah duk a kai a kawo humul ghalibun su suke da rinjaye ka taba lau al'agarabin ana wasu ne ko? Allah ce ya hukunta ta ka taba lau al'agarabin ana wasu ne Allah ya hukunta cewa shi da manzan shi za su yi rinjaye duk a yi gubar mai a sha wuya a sha wahala duk ƙarshen al'amari sai ka ga gaskiya ke da rinjaye zai san wani ya asara rai wani asara hannu wani kawa wani wane ne amma ƙarshen lamari in dai gaskiya da ƙarya ne diyan da aka fafata ƙarshen lamari sai gaskiya ta rinjaye ƙarya ƙarya sai ta rushe na lalace gaba يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
na'am ɗan wadade har da muna cikin mu'amala ta musulmi da kahurai ka san matsayin alaƙa da kahuri to wannan su ne ayoyi wanda suke kahurai haye busun da su sanin ma a damu da su shi kuma haka Allah tsara ta shi haka ya hukunta alaƙa mu da kowa Allah tsara mana nan ma dai kiran da Allah yake da masu imani yake da masu imani yake ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء الله يا يقوم ايمان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا كوكو دوكي وان da suka dauki addininku kayan izgili suna wasa da addininku suna shekartaka ga addininku yace min alladhi utul kitab da cikin wa'anda aka ba littafi kayinku min kabari kuma kai kuma ita wal kufara da sauran ma kawurai ko da ba kirista ba tsara ba ko wani addini yake in dai kawuri ne yana irki da addinin ku ya sukan addinin ku kada ku ɗauke shi auliya masu dan wannan ka shine kamar duk wata mu'amalarka da kawuri duk lokacin da kaji ya suki addinin ka dole ka canza dole ka canza gamu an ba da dama kyautatawa ihsani ala'acewa matuƙa ba su ci addinin kuma idan ka waye gari wannan iya ɓatanci ga addininka iya cin mutunci da addininka kuma ka ci gaba da mu'amala kana sakin huska kana saka mai haƙora ta shi na shiginan ƙasƙancin na maganar soyayya da take da tsakanin ku ta yi ƙari har ta kai baka da la'illa shi ma da ce tukumar imani ka shan kan ku ɗauki duk waɗanda suka ɗauki addinin kayan wasa da shigantaka cikin allah kitabu ne a sauran kaure ne ka ku ɗauki sauliya wata ƙulla allah ta ce biyu kalmar ku ji tsoron allah in kuntum mu'minin in dai har kuna da imani ku ji tsoron allah kenan kada ku ɗauki kafure masoya baƙi addinin shi sai Allah ce wa idza nadaytum وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون anan Allah subhanahu wata'ala iya ba mu labarin wani hali daga cikin halin kafurai وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا إذا تجد أنا كيرا صلى سنة واسا إذجلي دا مي كيرا صلى سنة إذجلي دا واسا دا كلمة من توفيد مي كيرا صلى ɗan wannan ibn kathir ya kawo asar wanda asalin sababin da abu mahazura wanda sa abu mahazura wanda yake shine ladani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana a makka a bayan bude makka me yawa kana abu mahazura ya ba labarin ya aka yi ma asalin mara kiran sallar shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hunain su suna cikin daji lokacin nan ba sa musulunci ko daya ta akawuran da suke sai ana kiran sallah sai mazala sai ji wasu a cikin daji suna koyon mai kiran sallah ana shagantaka ana dariya so wanda wannan ya kasa da mu abinda awa kullum kai burin ka mutum ba shi kawuri bai lagi a wajen duk mutum kawuri shi ya gama kofi duk kawuri ne da abin da ya yi kawuri gare shi amma a nan salatu na wannan abin da suke yi sai manzo Allah sai ya ji a cikin masu wannan izgilin akwai mai sauti akwai mai murya mai kyau sai manzo Allah ya ce ya sa aka musu aka zo da su ga suna a gaban a nan da zama kawo su a gaban shi a hawa suna a hawa ta tsaya tsaya a nan mutane abin da tambayo a cikin ku wane ne yake wannan kalmar waye mai magana shi annabi ya so ya ji ya same shi mai magana ya sautin shi dan ya iya san iya da abu akwai da sabari shi abu mazura don a gwada cewa shi ne a nan menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokarin jan hankalinsu na akan bayanin musulunci su fahimci addinin ƙarshe dai a nan annabi sallallahu salama ya samu kan abu mazura ya laɗanta mai kiran sallah kai haita kai ya musulunta mazala da kuɗin kuɗi a cikin jika ci gashi ana buluri haku ya gaba shi shi ne mai addini ba magana a bada kudin mutum ana ga kuɗi zai jawo shi a bada zai kuɗin musulunci bai yarda musulunci bai yarda dan addini a kawo matsala ka saboda dukiya don dukiya ba ta gaba ba a addini shine a gaba misali ha addini ta gaba dukiya ba da haka addini sai an ce a ba da zakka ma ga wanda ke kawuri ne za a je haka ne shi a ba a da musulunci ya haka duka a ba da kuɗi ba yarda ba yarda kuɗi ka bai cikin tsari wani shi ne sai ka zaka matsala annabi ya kawo dukiya mai yawa ya sa cikin jikata ga ta abu hazura annabi ya lakata mai kiran sallah zam ya maimaita annabi ya ji a shi ta yara sura da a sa da malimanci a kaba ce na saka kana martuka kai ne limamin ka'aba asalin limamin da umar zuwa a cikin ka'aba shi ne laladan ji ba laladan ji ba shi ne laladan na warko annabi sai ce zaman laladan zamanan ne a makka to a da warko ne yake amma ga da an akwai alama annabi ji haka rashin karshe kuma musulunta kuma ya ma addinin Allah yake to kenan wannan daga cikin halin suna izgili game da kiran sallah an ana yi ana ce zalika bi annahum qaumun la yaqilun wala mun zaka ga ce mutane ne ba su da hankali rishin hankali ne rishin fahimtar muhimmanci abin da yake ciki sai da suke izgili game da wannan kiran sallah me a ciki kar ka bi ce me abin su ba ciki kana kenan rishin hankali ya kawo sukar kiran sallah Allah ci gaba.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
نعم الله تقول يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ينزوي عداوة دفكي منا na rashin soyayya da makinci da abinda kuke dai shin alama amalin umarni ka gaya musu ta ce ya ahalar kitab hal tanqimu na minna shin kuna zargin mu da wani abu menene laifin mu menene aibin mu wanda za ku tuhuma namu mara kyawu da yasa kuke kyamar mu me laifin mu a ciki illa an amanna billahi illa kuna imanin mu da Allah wa ma unzila ilaina da imani da abin da aka sabkar zuwa gare mu na alkurani wa ma unzila min qabl abin da aka tabbata kayan alkurani me a ciki nan in wani ka so da yawa mutum na ma adawa bai san ka kwata-kwata iya neman gama da kai man zaka mai tambaya menene sababi me wane yayi mene kake kyamata bai iya kama wata hujja karar a yi Musa ba za ka iya gani konkret wace wannan ita ta sa yakin ka a kurin wani adawa ce mahasada ko kin addinin amma baka da wani aibu kaza da yasa za ka maki amma dan wayo misali to ki misali yan gargajiya haka mai yawa suna adawa da sunna kullum a kamar da ba ka adawa ne gaji ahlus sunna kun adawa kun bai san an adawa da kun misali sunna a cewa ahlus sunna kun da ahlus sunna ne to wani me ya adawa sunna menene laifin shi shi ne ita kullum wani ga yan uwa duk inda kai karo da malamin bid'a ba ma ba ma almajiri malamin kai shi dan shi almajiri dan jahili bai da hujja ga ta malam ka tambaye shi ko gobe dan Allah malam dan girma kamar mai gaban dan girman Allah malam ahlus sunna masu da'awar ahlus sunna dan Allah ka ga mu malam cikin aikin da suke na ibadar Allah a rayuwarsu ta ibada ko a masallacinsu ko a gida abinda muke ga suna yi na ibada dan Allah malam wanne ne kake zargin bashi da kyau babu hujja kan shi kamar tambayi bai hujja ba abin da gaba ba abin da gaba wannan illa ku ce ba suna kaza sun ce muka aure ne sun ce muka musalla da to dan bi dan bi musalla shi kenan dan bi musalla bai zama kauri dan bi dan bi muka salla ni zama kauri musalla ni dan nabi musalla bai zama dan nabi ka salla kur tabbata banka shi kenan zama kauri ko laki musalla amma tambaye shi menene wanda ahlus sunna suke yi aiki kaza Allah tabbe shi aiki kaza wanda suke zargin wannan babu hujja kai shi a wajen yan gargajiya su ga maka wannan ga maka ko gobe ko gobe da kai ga ta malam menene cikin ibadar da ahlus sunna suke yi wanda kuke ga ba daidai bane babu babu hujja kada ku ga mu yawan bari ko mu ga musu za mu je musu ku kuma wallahi mun ce wallahi wallahi duk lokacin da za a zo yan wa wallahi mu mu ce mu mun kuskure ba amma wallah duk lokacin da za ta wannan ibada da muke kira kanta ko muke yin ta ya tabbata cewa babu nasi ko matsala ta kai ta zan bin zan bin matsala yau inda a ce Allah zai ce yau a zo a yi tarawa ba za a faɗo a masallaci me zai ba ba ni ba min kare me me zai cutar da mu in Allah ya ce a yi rawa a faɗo a bara faɗi muka yi min matsala me me matsalar matsalar kuma matsala komi wala in ya Allah ya ce in ta in da ya tabbata rawa ka ce ai amsalati a fara faru ana hada wahayi mutai in Allah ya ce kidan ba mu da wani namu mu ba mu da ra'ayi dan uwa magana addinin Allah ba da wani sarfi ma na haka take so ni dan haka ya dace ai ra'ayi na dai a'a kuma su ni kurin haka aka ce kai kurin ka wuta ba a yi mace ba kai eh shine an ce kai kai ka bari ka bari ba a ce ba kai kuma kai shi ne kuma musulunci ba wani mana ra'ayi kina wallahi ka tambaye su dan ka ka dawo ka mu hujja menene ake ba hujja ko ba kyau kuma kamar ta tambaye da girman Allah ga maka dan zaka gano kurin san zuciya ne kurin adawa ce ta banza ba hujja kanta mu ko muka ce kaza ba ai wani da muka yi magana a magana maulidi magana ya ce to kai kwakwai kuce kaza ce to wani sun mu da muka ce kaza mulki ba san mulki ba kyau ai ba mu a kahin mu malamai magabata wani san ya shekara dubu a ciki ne aka ce bid'a ce maulidi ko mu ko wadi ba mu ko ba mu ma karantawa ce muka yi kai da kace kaza bid'a ce zaba wani malami ne yace bid'a ce an hau an shiga rediyo an hau wane ne wani malami cikin malaman zamani ne yanzu wani malami ne ya rubuta a littafi yace wa'azi a rediyo bid'a ce ko ya tafsiri alama kan kafir waye yace bid'a ce kurin mu amma ya lakan mu da muna faɗi muna faɗi ne ga masu magana na mu kurin wadi na mu kurin mu karanta mu faɗi ga wuri cillahin mu wasu kuma su karanta ta boye sunan kirki su karanta ta boye su karanta mu boye ya ce akai kun wani tsamanta wallahi malaman yahudawa yan malaman yahudawa wallahi wai ba suna shakkar gaskiya bane ba ba suna shakka Muhammad Rasulullahi bane ba ko sauran ko a ta lokacin annabawan su da Allah musu zargi me Allah yake cewa kullama ja'ahum rasulun bima la tawa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan qatalun halin malamai ne su wata ne abin da ya halakar da su shi yau ke halakar da su malamai Allah ya ce ga matsalar su duk lokacin da wani manzo Allah mun san a taura Allah ya da manzanni da yawa ƙarƙashin ta duk lokacin da Allah ya da wani manzo ya zo da wani bayanin saɓanin abin da yake son zuciyarsu bi ma la ta hawa an in dai ba ra'ayinsu bane ba ba haka ba suke dan wa mai yake wakana Allah ya fi da wani annabi ko manzo ya zo ya yi kira ya shirka addinin Allah yau da wani gobe gobe da gobe addinin ya lalace sai shirka bid'a da shirka abdiya ya lalace sai Allah ya fi da wani annabi sai ya nema a gyara su kuma sun waye gari dumu cikin wannan bid'a da shirka suna ci da addini an wani manzo ya zo cikin su sai ya kira kai wannan ba gaskiya bace ba ga addinin Allah sai su karyata shi in ma ta kai da dama sai su kashe Allah ce sun kai su karyatar da wasu su kashe wasu dan mi dan abin da ya saba ma ra'ayinsu a yanzu ma matsalar guda ce yan uwa kurin ana adawa da sunna wallahi ba wata mutum kwara illa kurin dan abin da suke na ci da addini na abu ne wanda na bidiyoyi da kayan magana ta ce ka ayi sai su ka za su rasa wani amfanin duniya shine kurin adawa kan kansu a yi ƙariya da tun ana ƙariya ta kai zuba abin wayo a ce kusan waye kusan annabi kusan wani dole haka garin ƙariya ce shi man don wa in ba mahaukaci ba ya za a ce maka wai ahalin sunna bai san manzan Allah ko ya ce wai manzan Allah mutum ne kaman kowa yawa ɗan wannan cewa mun ce manzan Allah mutum ne kaman kowa in za ka gano su ne suke da wani aƙida mu a dawonmu da su su sun ba sauran malamansu da shehunansu matsayin kirkira addini a cikin addini sun ba ta dama su kike su ce ayi mu kuma muka ce a'a na manzon Allah ya ishe mu dan wa dan Allah idan za ka yi adalci mu da muka ce na manzon Allah shi za mu biya ishe mu da wanda yake ga malamin shi ma da haƙƙin kira addini yayi shi da waye ba manzon Allah matsayin manzon Allah amma don zalunci wani sai mutum mai annabi da tunda kaman kowa to inda kaman kowa ne mun rika rigima da ku mu mun ce na nashi kashin kunce ya tsara inda kaman kowa ne kinan ku ne kuke da aqida kaman kowa ne dan kun ba malaman ku matsayin shi dan wa menene hikima akwai manzon Allah menene hikima akwai manzon Allah hikima akwai manzon Allah Allah yayi mutane da bautar Allah to wannan bautar da yake so a yi sai ya zabo cikin bayan shi sai ya aiko su da sakon shi ga yadda nake so a yi kaza a bar kaza shine aikin manzanni su sa bayi kan hanyar Allah ya ka waye gari waye wani ya ki hako shi shi ma sai ga ya kai ya ce ma ikaza bautar Allah ce ikaza bautar Allah ce su dan idan ka yarda wani iya da haƙƙin tsara bautar Allah ya ce ayi ko ya bata rana ko ya bata adadi to me matsayin manzon Allah gare ka abin wa a cikin abin akwai ya kamata mutum ya ji hankalin shi kenan gudun sharri ne suke waɗi mu muka ce na manzan Allah ya ishe mu ya wadatar da mu muna tarkima da su akan sun ce a'a na shehunan su ma su ma suna da haƙƙi su kira addini dan sun kai ilimi shi kenan aka kuma mu zanabi kenan mu manzan Allah muna mai iyakar girmamawa har muna zama mu ba mu da wani kaman shi kuma magana ta cewa hama wani mutum ne wannan magana nassun qur'ani ne sai kai jayayya ko kai fama da qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da aya ya ba manzon shi umarni qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ga ya Allah wannan umarni ka ga ya mutane wannan aiki da qur'ani ka ga ya mutane ni mutum ne kaman ku nan kamata mi wajen bashiri wajen halitta ba mai ce maka an ba ko yan wa sai suka wannan kalma sun ce mutum ne wai dan a bata ahlus sunna a wajen kan gargajiya sauran mabiya to da muka ce mutum kamar mu mutum ne kamar mu bangaren halitta shi ake magana kuma wannan nasu qur'ani ne kul innama ana basharun mislukum idan kai inkari sai ka kahurta dan kana jayayya da qur'anin Allah dan qur'ani ne ka wannan kalma ce mutum ne mutum ne kamar ku wannan bangaren halitta amma ana mai wa'ayi manzo ne na Allah muna da aqidar hatta cikin annabawa gaba daya shine shugaban su gaba daya shine ƙorar daraja cikin hatta manzon Allah duniya da lahira shine a gaba amma su ce maka annaba sun ce sun gaban kowa ƙarya suke dan suka ne kurin mu ce mutum da kaman mu ba wajen bangaren a bangaren halitta ake magana ma bangaren matsayi bai kama da kowa cikin mutane cikin annaba da manzanni shine a gaba duniya haka lafiya dan kan masu masu da zuwa da kare sun ce mutum ne gaman kowa har ayyaki da ƙarya ce ba haka muke mini ba mun wani mutum ne bangaren halitta kuma Allah ne wadi amma ba inda ahli sunna zai ce wa annabi shi ɗaya ne ƙarya ce ko kuma Allah gobe kiyama zai saka a Allah Allah ya saka mu tunda cin mutunci ne in Allah ya saka mu tabbas wannan muna magana yan uwa ta Allah Allah ya yi magana dai akan waɗannan masu kirkiri da addinin Allah kan cewa ba su da hankali ne in ana kiran sallah suna izgili da kiran sallah suna wasa da kiran sallah Allah ta zalika bi annahum qaumun la yaqiluna wannan mutanen ba su da hankali wannan lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته